أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wadda ya ƙara haɗa mu a wannan mazari mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka daidai wannan lokaci mai albarka wato a daidai wannan rana mai albarka wato ranar juma'a ranan da wani ke wuce wani ba da gudu ba ba da sassarfa ba da ayyukan alkhairi wadda a yau muna sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijira wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kuma in ba a manta ba dai muna nan a cikin suratul baqara inda ajiya muka karanta aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah yace a wannan wata na ramadana a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani hudan linnasi wannan alqur'anin kuma shirya ne ga mutane dijje dai an yi bayani wa bayyanatin min alhuda wal furqan domin kuma ya kasance wannan alƙur'anin yana mai bayyanar da shirya wal furqan da rarrabewa ta gaskiya da ƙarya wannan alƙur'ani akwai a cikinsa Allah ya ce fa man shahida minkum ash-shahra falyasum wadda duk wannan watan ya halarto yana mai lafiya ba wata lalura ya same shi ba to ya azumce shi inji Allah ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الله يتي ودي زمتو مري لافيا كوكو متفي to sai ya rama wannan azumi a watar ma'ana kwanakin daban hikiman Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama da sauƙi ne, Allah baya nufinmu da tsanani. Walitukmilul iddata, domin kuma Allah ma'ana ya yake a yi haka ne domin mu cika ƙididdiga na kwanaki wadda ya sha hudu, to kaga bayan sallah an yi 25 kenan da shi in mai 29 ne bayan sallah sai ya rama abun da ya rasa kaga ya tabbatan mashi yayi 29 wala tukabbirullaha ala ma hadakum Allah yace kuma domin ko girmama Allah ku yi takabbar bari zuwa gare shi akan abin da ya shiryar da ku na addini da ni- da ganimoni da aka samu a cikin watan na azumi an samu rahama an samu gafara an samu yanci daga wuta zuwa aljanna to ranar idi sai a fita a yi ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allah na so a yi takabbar bari a wannan rana wala allakum tashkurun Allah ya ce ko cewa ku bayina kwa gode mani yau muka karanta wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى an ce dalilin wannan aya shine wasu bayin Allah suna zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa wai shin ubangijinmu yana kusa ne mu gana da shi koko yana nesa ne mu rika kiran shi kaga suna son su gane wai Allah na kusa ne sai su rika mene ganawa da shi ko ko ubangijin na nesa ne sai mu rika kiran shi ka san kiran da ake ma wanda yake nesa sai an ɗaga murya sai manzan Allah Allah na jin haka sai Allah ya ce a wa iza sa'alaka ibadi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina jin abin da kuke tattaunawa da kai da sahabbanka idan waɗannan bayin nawa suka tambaye ka wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ka gaya musu cewa ni ubangijin su ina kusa da su ashe Allah bai nisa da mu ba Allah na kusa da mu kai akwai hadisin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ai yana tare da mutane sama da yadda wannan jijiyar na wuyansu yake tare da su ma'ana Allah ya fi kusa da kai sama da yadda wannan jijiyar na wuyanka take tare da kai kaga Allah ya ce yana kusa ashe Allah bai zama ba'idi ba Allah ya zama qaribi yana kusa da mu Allah ya ce ujibu da'awata da'i idza da'ani ina amsan addu'an duk wanda ya daga hannu yana ya ubangiji ya ubangiji Allah ya ce ujibu da a watan daɗi za da ani yana amsan addu'an duk wanda yake addu'a yake kira na to madaman ya kira ne ya ce ya ubangiji ya rabbi ni kuma zan amsa mashi to kaga ashe Allah subhanahu wata'ala yana jin mu kamar yadda muka sani ya sha cewa yana ji kuma Allah ya sha ce mana yana gani shi ya sa mai ƙurɗini malam ya haya za ka ji yana cewa wa ya smakul mazotsarra iziya duku subhanahu laisa lana siwaku ya ce Allah na jin mai tsananin bukata yakin da ya ɗaga hannunsa yana ya ubangiji ya ubangiji to Allah ya ji shi tsarki ko ya tabbata ga Allah laisa lana siwaku wanda ba mu da wani Allah ko muna da shi ba ma da shi to Allah yana ji madamin bawa ya kira shi to Allah ya ji ashe yanzu yanda muke ta kai ma Allah kuka ya ubangiji kisa ya dame mu da zubar da jini a Najeriya Allah na ji kuma Allah na gani ya ubangiji satan mutane a biya kudin fansa ya dame mu ya addabe mu Allah ya ji kuma Allah na gani kuma Allah fa duk abin da muke roƙon shi yana ji to saboda haka mu koma gurin Allah nan wadda shi ne yake maraba da mai roƙonsa shi Allah subhanahu wa ta'ala idan bawa ya zamto bai roƙon shi sai Allah ya fushi da bawan shi ko bawa in ya ga bawa na roƙon shi ma'ana mutum in ya ga mutum na roƙon shi kai ba ma a kai ma batun roƙo ba da zaran ya ji motsin takalmin shi ma sai ran shi ya ɓaci wai ga mai amsanan ya zo to shi kuma Allah na maraba da mai zuwa ne zo kai ta roƙona sannan mu bayi muna jin haushin wayan wanda ya zamto yana roƙonmu yanzu akwai wanda saboda bai da shi ko waya ya buga ba za a ɗauka ba sannan ba a farin ciki ma da ya kira amma Allah kullum yana murna yana maraba da bawan da zai rinka zuwa gurin shi ya naci ya ta ya ubangiji ya ubangiji ina roƙonka kaza ina roƙonka kaza kaga Allah na farin ciki da wannan bawa ashe jama'a gun waye dace mu koma mu koma gurin Allah wanda shi ke da shi duk gun wanda ka je ka je gurin wanda bai da shi ne kake nema kaga ba abin da zaka samu sai damuwa domin Allah ma na cewa ma in jakum yanfadu wa ma inda Allah ba abin da ke hannunku mutane yana ƙarewa abin da ke hannun Allah ba ba wanzajje ne baya ƙarewa saboda haka mu tattaru gaba ɗaya mu je zuwa ga Allah kuma ya inganta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuma kuna masu sakankan cewa Allah ya karba ka san mu yanzu ba muna da matsala mutum ne zai je zai roƙi Allah sai ka ji kuma yana da ya fara Allah ka bani kaza ka yi min kaza ka yi min kaza kawai sai ya kalli girman buƙatar nashi ba girman wanda yake gaban shi ba sai ya fara ganin kai kaza ba na ce zai ma samu to kaga wannan tarajjudin ya barar da kai a'a ka rinka roƙon Allah ka rinka jin Allah ma ya karba haka za ka ji maulana shehul islam wa sa'adatul anam alhaji ibrahim niyas alkaulahi radiyallahu anhu za ka ji yana as'alu rabbi wa anni ra'ani nil ina roƙon ubangiji na kuma ina ji ina ganin allah ya bani haka ake so ba ka riƙa roƙon allah kana tunanin kai motar nan ma ta samu kuwa kaga kana kallon girman mota ba kana kallon girman mai ba da mota ba Allah ke a ka roƙi duk abin da za ka roƙa ba za ka yi komi da abin da ke hannun Allah ba har za ka ji a hadisin kudusi hadisin abizar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fa sa'aluni kulla wahidin mas'alatahu Allah ya ce da na farko da ƙarshenmu da aljanu da mutanenmu za mu tsaya a wani bigire guda ɗaya kowane mutum ya ce ya ubangiji yana so ka bani irin aljanna firdausi so biliyan hamsin wannan shi ma ya zo ya ce so siliyan hamsin wannan ya ce so tiriliyan hamsin wannan ya ce kataraliyan akwai shi ko in irgar ƙarshen lissafi wallahi Allah ya ce ba za ku rage wani abu a cikin abin da yake wurina ba ashe ba abin da za mu rage Allah kuma a wani ɓangaren ya ce da za ku zo da na farkonku da na ƙarshenku da aljanunku da mutanenku ku tsaya a guri guda ma'ana kowa ya roƙe ni Allah subhanahu wa ta'ala kaji ya ce can ba za mu rage koni a gurin shi ba to da za mu yi fajirci kuma duka to kuma ba za mu yi ne ba ba za mu ma'ana ko da za mu zama duk mutanen kirki to ba za mu ƙara komi a gurin Allah ba duk abin da muka yi kanmu za mu yi ma saboda haka idan an zo addu'a to a riƙa roƙon Allah ana ta kankance Allah ya karɓa yanzu a misali kaga mu idan mutum ya zo addu'a mafi yawa kuma da an zo addu'a sai kaga an ƙosa a yi a yi a yi a yi mutum yanzu zai roƙa amma wai kuma yana nan yana jira wai yanzu yanzu ɗin a biya mashi buƙatan shi bayan kuma har ma wani zai iya zuwa gun wani malami ce ala gafata malam wannan fa maganan fa shiru an gane wai malam wannan al'amari da muka zo muna neman bukatan nan a gurinka mun ji shiruwa wai yayi yayi kawai yanzu har da wai yan gobe da nisa malam mai gobe da nisa wancan an je zai ce a yi fatiha da salatul fati to yanzu mutane ba su ji malam ba a sun fi son idan an je ya karkace ya ce to za a kawo bakin jaki kudin bakin jakin ake nema an gane maganan sannan za a samo na balungo guda ishirin za a yi kaza duk a ƙarshe menene mafita Allah gafata malam ya za a yi to an zo gurin da yake so ta yanka kenan to amma in an zo gurin mutanen Allah suka ce Fatiha da Salatul Fati sai ka ga wani ya raina tabbi bukata na ta tsaya a Fatiha da Salatul Fati sai ka ga an raina to saboda haka kar ka yi ta'addu'a ka ji shiru ka rika cewa ya ubangiji ko kana tuhuma wai yaya abin nan fa shiru mu tara nema da John amma kuma gashi John yana fitsari a tsaye ya ci alade ya ci kare ya sha giya ya zina shi kuma ga bukatar shi ya biya sai kaga wani ya ji ya samu John din wai yaya me ya sirrin da bukatan ka ya biya ga ya mun ma karkace wannan sai a karkace akwai yan kungiyan wai in an roƙi Allah an ji shiruto a mole an gane maganan a sauka shalda to Allah ka tsare mu duk bukatan da za ka ji za ta ja ka bar Allah wannan musiba ne a gare ka ba ɗan ƙarami ba duk abin da zai ja imanin bawa ya taɓu to bala'i ne ba ɗan kaɗan ba Allah ka tsare imanin mu to saboda haka annabin Allah ma annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya halaka maƙiyin Allah fir'auna amma fir'auna ko atishawa bai yi ba balle mura balle a ce yau yana zazzabi balle a ce yau mutumin farai ga hannun Allah ya sa ran zai mutu sai da ya shekara arba'in to kaga wannan al'amari ya kamata mutane su lura su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a roƙi Allah kawai kuma Allah ya karba ana cewa idan bayan Allah suka je Allah ya sa su a aljanna to za su ga Allah ya tara musu wani alheri mai yawa wannan alkhairin har sai sun gaza haƙuri sai sun ce ya ubangiji wai wannan abu menene muka yi ne ka ba mu wannan alheri mai tsibin yawa sai ka ji Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan ai addu'o'inku ne da kuka yi a duniya kana roƙa kana fushi kana bacin rai ba a baka ba ashe kai ka roƙi Allah Allah shi kuma ya ga idan ya baka wannan abu zai raba ka da shi shi kuma yana rufin ka da rahama shi kenan sai ya barka a gurin shi sai bukatan naka tashi su mana ya barka a gurin shi shi kuma bukatan naka Allah subhanahu wata'ala sai ya kai maka aljanna ya aje maka amma kaga sai mutane su ta fushi mun roƙa mun roƙa mun roƙa shiru to saboda haka har sai bawa an ce kai ina ma da Allah tunda nake roƙon shi bai ban komai a duniya ba duk ya tara min a aljanna kawai alherin nan to saboda haka al'umma mu tsaya gurin Allah mu yi ta addu'a kuma munini baya addu'a ta tashi a banza sannan kuma mafi yawa za ka samu mutane kuma ba sa zuwa su roƙi Allah abinda ya sa na tsaya saboda muhalli ce ta addu'a ba sa zuwa su roƙi Allah sai sun ji su cikin fitina sannan sai su tuna ashe akwai Allah amma lokacin da suka samu madara da kajinsu to a nan kuma sai ka ga mutane ba ma su tuna akwai ubangiji kawai sai abin da suka ga dama za su yi to akwai bayin da Allah ke nufinsu da rama idan har waɗannan mutane suka yi ta roƙon Allah suka yi ta roƙon Allah shi kuma Allah na nufinsu da rahama yana nufin ya musu ma'ana rahama to waɗannan bayan Allah sai ka ga Allah subhanahu wata'ala sai sun nace sun nace sai ya wurgo musu ɗan dubu hamsin ko dubu ɗari suna ɗan ci suka lashe shi kenan suna samun dubu ɗari ba ka ƙara ganin su a masallaci ba ba za ka ƙara ganin suna karatun ƙur'ani ba ba za ka ƙara ganin suna wani sadaki sadake ba to kaga shi kenan da sun cinye hamsin ɗin sai su ƙara koma gunwa sai su koma gurin Allah to saboda haka yakin matsala da yakin alheri mu je gurin Allah za ka ji annabawa addu'a suke irin su annabi zakariya an ka je suratul anbiya za ka ga Allah na cewa wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin annabi zakariya na roƙon Allah akan kar ya bar shi shi ɗaya ya rayu shi ɗaya ba ɗa ba jika Allah ya ba shi ɗa wanda zai samu ya samu magaji magaji to sai Allah ya ansa mai ya ce mene fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslah wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kaji Allah ce ya ce mun ansa addu'an shi muka bashi wane ya zama ɗansa amma ɗansa ya zama annabi yaya tun kafin a haifi yayan Allah ya sa mai suna shine mai farkon suna wanda na farko wanda Allah subhanahu wata'ala tun kan a haife shi Allah ya yaya ya sa mai suna Allah ya ce to annabi zakariya na an san mai addu'a ne bari ku ji da wasu abubuwa da suka zamto haka yana da wata ɗabi'u innahum kanu yusari'una fil khairat annabi zakariya ya kasance yana da gaugawa wurin aikin alheri yana da nacewa akan alheri kaga ce aikin alheri na ja a karɓa mai kenan addu'a sannan kuma annabi isa ya zakariyan nan ya kasance yakin da yake cikin wadata da walwala Allah ya sani yakin da yake cikin tsanani shi ma Allah ya sani haka muke ba haka muke ba yanzu in ka ga mutum ya tuna Allah fitina amma da an dan fara dan tsungulo mishi abu to shikenan sallan ma yanzu a yi sai ka gana waitu dobulat yanzu bukata ya fara biya wai bai da lokacin sallah sai ka ga ya zangado a zuwar la'asar magariba isha amma lokacin da yake cikin matsala a jam'i za ka gan shi to saboda haka kuma za ka gamu mutane bayan Allah yakin da suke cikin matsala sun san gurin wanda za su ya taimaka musu da addu'a amma in ya fita ba ko ganin shi ba za ka ƙara yi ba to duk wannan Allah baya san haka yakin da ka san shi lokacin tsanani to ka san shi a lokacin kuma walwala to saboda haka mu kiyaye addu'an nan addu'a huwal ibada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam addu'a shi ibada ne saboda haka mu kula kuma in za mu yi addu'a mu daina addu'an sharri ga mutane ka san wani ya zo addu'a abin da ya bi addu'a a kai shagon wane Allah ya watsa mai mutanen Allah ya yi kaza duk mugun abu to ka sani da ka zo ka dinga Allah ya mai kaza ya mai kaza to akwai mala'iku za su ce kai ma da kai kaga ashe kana ta watsa kanka baka sani ba kamar yadda in ka je kana addu'an wani Allah ka biya bukatan shi ka yaye damuwan shi ka tunkuɗe abin tsoron shi kai mashi alheri iri kaza iri kaza su ma za su ce kai ma da kai ashe in ka roƙan ma wani alheri ka roƙan ma kanka in ka roƙan ma wani sharri Allah ka tsare mu ka roƙan ma kanka saboda haka wanda yake son shi ya so wani wanda yake kin kanshi to ya ki wani wa iza sa'alaka ibadi Allah yace idan bayi suka tambaye ka anni fa inni qaribun game da ni ka gayan musu ni ina kusa ne da su ujibu da'awata da'i iza da'ani Allah subhanahu wata'ala yace yana amsan addu'an mai roƙon shi yakin da ya roƙe shi falyastajibu li Allah subhanahu wata'ala yace falyastajibu li madaman suka amsa mun kira bayina na ce kar a zina suka ƙi na ce kar a sata suka ƙi na ce kar a ma'ana saɓo duka riba da abubuwa irin wannan suka kiyaye waliyasta jibuli to ni ma kuwa zan cika musu nasu duk abin da suke so zan ba su waliyu'minu bi kuma suka yi imani da ni ni kadai ma'ana suka yadda ni ne ubangiji in sun samu ni na ba su in suka rasa ni na hana su kako ga shi ma anan muna da matsala muna samu wane mana ko kuma mu tsimin mu kaga baitin tsimi da dabara na ai da wan samu ba ba haka muke yi ba kaga baitin ne mai dan walawala ne mai kulumboto ne dan mai left over duk da ba zan samu ba kaga yanzu dabara na ya bani kenan ba haka muke ba amma da ya rasa kuma sai ya ce to dama na ga ayyana mun wani gani gani wa ya sani ma kila an samun hannu ne a kai aka sa maka ko ba aka ba ba maganan sa hannu ba maganan sa ababa maganan sa koni in Allah ya baka Allah shi ya baka in Allah ya hana ka shi ne ya hana ka to wannan da za mu dawo mu zama bayan Allah na gaskiya a haka da mun ji daɗi shehu na cewa iza kanatul aqdaru min malikil mulki fasiyani indi ma yasurru wa ma yubki yace wallahi in har ma'ana duk ƙaddarori suna zuwa daga Allah ne aka koyi ke ya ce ƙaddarori duka suna zuwa daga Allah ne to ni abin da ya sa ni kuka da abin da ya sa ni dariya duk ɗaya ne a gurina to kai ma haka ake so ka zama idan wani kuka haɗu da shi ya ce alaga wata malam Allah ya ƙara sani Allah ƙara buɗi Allah kaga mutum zai ji daɗi ka san ilimi ke da wannan har jahili na so a ce mai alagafata malam idan aka ce alagafata malam yana malam wanda ya ce mai yana dan wucewa za ka ji a baka gama shi ma da kanshi ya ce mun alagafata malam ba kaga har jahili na so a ce mai malam amma jahili kuma bai so a ce mai jahili saboda munin jahilci kana ce mashi da Allah dari jahilin man za ka ji ya ce baka ji ne ya ce mu jahili wai ya ce mu kaga munin jahilci ya kai ma jahili ma bai so a ce mai jahili to saboda haka duk lokacin da Allah ya baka yadda shi ya baka wanda ya dinga yabanka ka ji daɗi to da za ka fito kuma a ce dube shi wai shi nan malam bai san komi ba to shi ma kanka ci komi a ranka to kaga wannan kona da wuya muna son yabo ba mu san suka to in dai ka yadda kaddaran Allah daga Allah yake zuwa inda aka yabe ka ka ce Allahu akbar ga tajalli na sunan Allah ta almu'izzu ga Allah ya daga ni har ma an ce in shiga in ba da limanci kaga wa ya daga ka Allah yakin da ka zo kuma kaga kuma an watsi da kai an ingije ka an ce malam da Allah kuma baya can sai ka ce Allah sarki Allah da ya daga ni ajiya yau kuma yayi mun tajalli da almu'izzu yau kuma gashi yayi mun tajalli ta almuzillu ya kaskanta ni ya koma da ni bayan Allah na yadda to wannan haka ake so bawan Allah ya zama ko ne ya gani ya ce raditu na yadda ya ubangiji ka cancanta kai haka wal yu'minu bi kuma suka yi imani da ni la'allahum yarshidun ko cewa ku kwa shari'a kenan wanda ya yi imani da Allah ya sakin mu Allah komi to yanzu shine wanda ya kasance shiryayye Allah ka shiryar da mu na'am إلا لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم نعم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم نعم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نعم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها نعم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan addu'a, to yanzu an matso kuma aka ce, Uhilla lakum lailatar siyamin rafatu, ila nisa'iku, an ce dalilin saukan wannan aya wato sayyidina umaru ne bin al-khattab Allah ya ƙara masa yarda to a farkon musulunci ma'ana idan ana azumi to ba a kusantan iyali har sai mana ma'ana an kai misali wajen sallar isha to shi kenan sayidina umar shi kuma ya fita gida isha'in ta yi mashi a waje to shi kuma ita kuma iyalinsa ma'ana shi ko ma isha'in bai yi ba ya zo gida ya zo gida ya nuna yana da bukatan iyalinsa to ashe a daren jiya sun dan samu saɓani tsakanin mata da miji shi kenan ya nuna yana bukatanta sai ta ce mashi aiko sallah ba ta yi ba kenan in ba a yi sallan isha'i ba ba bai halasta kenan a taki iyali ba a wannan lokaci to shi kenan sayidina umar shi kuma sai ya afka mata a haka to afka mata a haka sai ya dame shi yana ta mai kaikayi a rai sai aka ce sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa ya rasulullahi kaji kaji abin da ya faru tsakanina da iyalina yanzu me ya faru shikenan sai sai na umar ya ce ai na barga na afka mata har mun saduwa tsakanin mata da miji to shikenan manzan Allah ya ce ya kai haka umaru me matsayi irin naka bai dace da shi ya haka ba a take kawai sai ga jibril ya jiro ya kawo wahayi ana cewa yana cikin abubuwa wannan aya wadda suka sauka sanadin sayyidina umaru Allah ya ƙara masa yarda sai ga mala'ika jibril ya zo yana mu annabi wahayi yana cewa uhilla lakum lailatas siyamin rafatu ila nisaikum Allah subhanahu wata'ala ya halasta a gare ku da ku sadu da iyalanku da daddaren azumi kenan sayidina umaru Allah ya ce kamar yanzu abun da ka yi to ya yi daidai ma yanzu ma an sashi a doka a ci gaba da yi hunna libasun lakum wa antum libasun lahun Allah ya ce su fa mata sun kasance sutura ne a gare ku kuma kun kasance sutura ne a gare su ma'ana mace Allah ya riga ya tsarin mace ya cusa mata sha'awa ɗa namiji shi ma namiji a halittansa Allah ya riga ya cusa mashi sha'awan ya mace to kenan ya za a yi a samu mafita to mace ta tsinta ga wadda take so suka daidaita to sai a yi mai kenan a yi aure shi ne Allah ya ce su matan nan sutura ne a gare ku ya ku maza wadda ya auri mace kaga yanzu ya tsira daga barin zina kuma sutura ne mata maza a gare ku wadda ta samu wadda take so suka daidaita suka yi aure ita ma ta tsira daga me daga zina shi yasa annabi a wani hadisi zaka ji yana cewa lil mar'ati sitirani yana ga mace sitira guda biyu sitiran ta na farko annabi ya ce alqabr wa zawj sitiran mace na farko shine kabari in ta rasu ai mata wanka a sa mata sitira a je kuma a birne ta to wannan sitira ne na biyu kuma ba wazzauji sutura ne mace a gurin ta miji wadda duk Allah ya sa ta aure to ta suturta yanzu ba wani kafan da wani zai zo ya ci mata wani magana in ba da dalili ba to mata sutura ne a gurin maza maza kuma sutura ne a gurin mata alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum Allah subhanahu wata'ala yace Allah ya san annakum cewa ku kuntum kun kasance taktanuna anfusakum kuna me kuna masu ha'intan junanku wato ba a raba bangare biyun da ha'intan bangare ɗaya to Allah ya ce fataba alaikum to abinda kuka yi na ha'incin nan to Allah ya gabarta muku kar ba ku sake kenan in ka ji Allah ya ce afallahu amma salaf abinda ya gabata an yabe to in an maimaita ba to za a samu zunubi wa afa ankum Allah kuma yayi muku afuwa ya kau da kai daga barinku duk abin da kuka yi a bayan nan Allah ya gafarta Allah ya gafarta mana Allah ya ce fal'ana bashiruhunna to yanzu an yarda muku ku rungumi matayenku ku yi hidima da su na aure wabtagu ma kataballahu lakum ku nema abinda Allah ya rubuta a gare ku ma'ana ku nema da su ne Allah ya rubuta wadda ya aure Allah ya shirya zai haifi ɗaya goma to yanzu an yadda su yi aure su yi hidima da mata da miji kuma Allah ya yadda su samu lada aure kawai ke da wannan wadda aka yi hidima da ita na fasikanci na zina Allah ka tsare mu to ita ne ana gamawa za ka ga ta kalla namijin yana ɓacin rai shi kuma yana kallanta yana ɓacin rai amma mata na aure ita suke da wani tsari su hidiman aure tana kallon shi tana farin ciki yana kallanta yana farin ciki aure ke da wannan kuma aure ke da tsarin ta kai ruwa ta zuba ruwa a buta lada ta zuba ruwan wanka lada ta yi girki lada ta ma'ana yi masa wanki lada ta yi mishi dariya lada te mai kwalliya lada ta sakin mai fuska lada ta rike hannun mijinta ta samu lada ya rike hannunta ya samu lada banda aure ba wannan abu da yake da wannan kaga ashe masu aure suna da garaɓata. to saboda haka Allah ya ce abinda duk aka yi an gafarta kuma ku je ku nema daga abinda Allah ya rubuta muku abinda ya shirya baku na 'ya'ya to shikenan ku je ku nema ma'ana ku yi hidima tsakanin mata da mijin abinda Allah ya shirya zai baku sai ku ga Allah ya baku to kaga anan alqur'ani kenan kaji yadda Allah ke wajabta irin waɗannan abubuwa shi yasa babu kunya inna Allah la yastahi min alhaq Allah baya jin kunya akan gaskiya in gaskiya yazo zaka ga ana barin shi ne kawai wa kulu washrabu Allah yace kuma ku ci washrabu ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr Allah yace ya halatta mana yanzu mu ci kuma mu sha har sili fari ya bayyana a gare ku daga sili baki daga alfijir wannan a farko da mutane ba sa shan ruwa na gaya muku sai gari ya yaya sai gari ya rufe gaba ɗaya to har yau akwai waɗanda suke da wannan fahimta wai su ba za su sha ruwa ba har sai mai ma'ana har sai ma'ana al'amari ko ko wurin buɗe baki za su ji an kira as-salatu hayrun minan nau ba za su tsaya ba har sai sun ga sai gari yayi sha suna ji suna gani duk suna cin abinci suna shan abin sha sannan su yaya sannan wai su ce kuma suna azumi to yanzu in kai ka fahimci zahirin aya tunda kai ka zama dan kungiyar zahiriya ka san akwai mazhaba ta zahiriya zahir ma'ana Dawud zahiri to kaga shi a matabiyansa da waɗanda suke da irin wannan ra'ayi to kaga sai a ce duka ku zo ku kalla wa Allah ya saukar mu alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Allah ya ce ma mutane bayanin alƙur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe aikin annabi sunna ne zancen shi sunna ne ya gani bai ce komai ba menene sunna ne to sai a kallaya annabi ke yi annabi da zaran alfijir yake to yana kamewa daga ci daga barin sha ashe sai a irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya faɗa Allah ya turo wani ne kai koyi da shi a'a laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ashe Allah wa ya turo mu koyi da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mu koyi da shi abin da yasa aka ji na dan tsaya ina bayani sosai har a yau akwai masu wannan ra'ayin za su ci gaba da ci su ci gaba da sha har albijir kuma ya keto sai gari ya sha sannan za su daina ci a albijir na ketowa to a tsai da ci a tsayi da sha a kame daga barin cokali da ludayi to saboda haka Allah ya ci gaba da cewa wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai ta bayyana ma'ana sili fari ya bayyana a gare ku daga sili baki daga alfijir sannan sai ku ɗaya kenan sai ku rika gani ƙiri-ƙiri to kaga amma annabi yanda ya yi ya tsaya kafin mene kafin alfijir ya keto haka ya kamata mu tsaya ka tsaya yadda manzon Allah ya tsaya wa khairu umuru dini ma kana sunnatan wa sharru umuril muhdathatil bada'i'u haka shi kanshi maliku yake baɗi yake cewa mafi alkhairin addini abin da ya zama annabi shi yayi mafi sharrin kirkire-kirkire da bid'o shine bid'o'i kare-kare da kididdige-kididdige duk yadda wani yayi ka bar shi kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun ma'atimmu siyama ila laili sannan ku cika azumi zuwa dare shi ma nan muhalli ne ta rikici har yanzu akwai waɗanda su ma ba sa tsayi da azumi sai dare ya yi ko da rana ta faɗa ba za su sha ruwa ba sai dare ya yi saboda wai ga zahirin aya Allah ya ce mai thumma atimmu siyama ilal layl sannan ku cika azumi zuwa ina zuwa ga dare shi ma sai mu baka ansa irin na baya je ka ga annabi sai dare yayi ke shan ruwa har ma annabi ya kwadaitar da na daga cikin alkhairi a gaggauta mene buɗe baki rana na faɗawa to a sha ruwa sannan a jinkirta mene a jinkirta sahur a ɗan bari sai lokaci ya ɗan matsa sannan a tashi yanda muke yi duk ƙasashenmu yanzu za ka ga uku na yi sai ka ga an fara tashi ana sahur to wannan na da alkhairi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma rana na faɗawa a tsayi da komai a sha ruwa ba a damu da sai an kira sallah dole ba in dai rana ta fada to magana ya kare amma an fa baka san fadawar ranan ba to kai kuma kar kawai da kaga gari yayi na kwanakwaye raba raba ka kantara ma dabinan ka cizo to zaka sha kuma azumi lokaci kuma bai yi ba nan matsala ne kuma a daidai nan ina kira ga ladanai na masallatai da zaran azumi ya zo aka samu hadari aka yi ruwa irin biyar da rabi ko shida aka gama ruwa kawai sai ka ga mutane kawai sun dinga gaugawa sai kawai ka ji an kira sallah mutane a cikin gida masu jiran kiran sallah si ta rabka ma dabino cizo to ka sani duk haƙƙin nan na wuyanka ya kai ladan ka ko ga ka ɗau aiki Allah ya kiyaye saboda haka ko ka ga gari ya raba raba to ka ɗaya ba ka kalla in lokaci da yi ba kar ka kira sallah an ka kira sallah in an je lahira ka biya su Allah kiyaye to saboda haka thumma wa thumma atimmu siyama ila al-layl sannan a cika azumi zuwa ga dare wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid Allah yace kar ku rungumi mataye a lokacin kuma ku kuna itikafi a masallaci a masallatai kana itikafi kuma ka je da matanka ka je holewa kuma kenan to yanzu abin tsoro itikabin nan za ka ga 20 ga wata na yi duk an cika masallatai amma daga wanda zakka ke kai su sai wa'inda ɗan alherai ke kai su sai wa'inda za ka ga bukatun mutane ke kai su ana zuwa itikabi ne don Allah don neman yardan Allah da neman kusanci da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan bai itikafi bai zuwa da jarida kaga yanzu ana zuwa da jaridu sannan bai zuwa da rediyo kaga yanzu ana zuwa da rediyoyi sannan ba a zuwa da waya ya maganan wannan kantin a bashi kaya katon kaza a kana itikafi a yin kasuwa kasuwa in kuma ibada ibada shedan ma bai san raba kafa balle Allah an ce wata rana shedan ne ya ga wani saurayi da zaran tun daga safe har rana yau yana nan kulob gobe yana nan kulob yana abubuwa munana to shi kenan bayan ya gama aika-aika da rana ana ce ma karfe uku yayi shi kenan wannan saurayi sai alola ya ta salloli yana istighfari sai shi ɗanɗin nan aka ce ya zo ya ce ya kai ne? kana fa wahalshe ni shedan fa ya ce kana wahalshe ni ni ba ban buƙatar raba ƙafa in za ka zama nawa ka zama nawa in za ka zama na Allah ka zama na Allah amma can ka ci ka zo ka rushe an gane maganan to shedan ma bai san raba kafa balle ubangiji wato shi abin da shedan ya tada mai da hankali sai ya gama ziga shi an banna Allah lata sai kuma wannan mutumi kuma sai ya barke kuma da sallah da kuka da istighfari kaga ya rushe kaga daman shedan na cewa ai ina halaka mutane da zanubai ne su kuma suna halaka ni da mai istighfari yace to in zaka zama nawa ka zama nawa in za ka zama nashi ka zama nashi to shedan bai san raba kafa balle Allah to wai mutum na itikafi ya je da rediyo ya je da waya ya je da jaridu sannan abin haushi yau a itikafin yau za ka samu daba-daba an gane daba-daba da nake nufi ma'ana kungiya-kungiya da alhaji wane da malam wane da malam wane guruf ɗinsu ɗaya za ka ga sun zauna suna ta fira a itikafi a ba maganar fira ai a nan ba ka san kowa ba kowa bai san ka ba maguri ne na tsere da gasa hitamu mis wati zalika falyata na fasul mutanabisun wuri ne kawai na gasa da tsere na neman yardan Allah da neman kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wanda zai je itikabi ya je ya nemi malamai su gaya mai tsari da doka na itikabi kuma wai mai itikabi ne zai yi bako wai baƙon nan ya zo su gana bayan sun gana a gama tattaunawa a bashi kuɗi idan kuma ya koma ya ƙara yin waya da wani ya ce ka same ni a masallaci kaza itikafi a in za a nemi kuɗi a nemi kuɗi in za a je a bauta mu Allah a je a bauta mu Allah a je malamai su bayani yaya ake itikafi kar mutum ya je ta wahala shi bai yi ba kuma bai bar wasu sun yi ba saboda haka Allah ya hana maza su rungume matayensu a lokacin suna itikafi a cikin masallatai Allah subhanahu wata'ala ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha wadan wadancan haddoji ne na Allah kar ku kusance shi kaji Allah ya ce kar ku kusanta ballantana ku ce ta kenan kaga kamar yadda Allah ya mazina kaga yayi magana akan wannan haddin zina ma Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaji kar a kusanta to a kiyaye haddojin ubangiji kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi haka Allah ya kasance yana bayyana ayoyin shi ga mutane la'allahum yattaqun ko cewa mutanen nan za su ji tsoron Allah su bauta mu Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba ka zama bawan Allah ba bawan nera ba ka zama bawan Allah ba bawan mutane ba kar ka rika hada Allah da nera ko ka rika hada Allah da mutane a ji tsoron Allah na'am wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam na'am wa tudlu biha ila al-hukam ta'kulu fariqan min amwalihim الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله أكبر ولا تعكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتعكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وكاد أنقم مغنى نأوري da ibadu a masallatai da abubuwa wanda ya shafi wannan to yanzu kuma za a shiga ɓangaren kotu kaga alƙur'ani jami'a ne kaga duk an gama nan to yanzu za a je ɓangaren kotu Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku rinka cin dukiyanku kaga yanzu za a harka ta siye da siyarwa Allah ya ce kar ku rinka cin dukiyan dukiyanku a tsakaninku bil batili da banna ma'ana ku yi kasuwanci amma cike da ita akwai riba ku yi kasuwanci a cike da ita akwai ƙarya da ƙarairai ku yi kasuwanci a cike da ita akwai ɓoye aibi kaga wannan duk an ci dukiyan juna a cikin mene a cikin barna yanzu kaman wani yanda muke fuskantar sallah ai kaga samari ko suna nan suna tunanin ya za a yi su je su yi canji su yi canjin kuɗi su je domin su samu sababbi su ba da tsofaffi kuma a ba da kudin wani ya fi wani ka ba da tsoho biyu, a ba ka sandararru ne kakku ɗaya. kaga an ƙara nawa an ƙara ɗari biyu wannan ciniki ne na riba Allah ya hana haka ko kuma yau mutum yana da kuɗi sai ya ɗauki dubu ɗari biyu ya kai ma wani mai provision a kusa da su sai ya ce ga wannan dubu ɗari biyu ka sa a shagonka amma duk sati zan rika zuwa ina ansan ɗari biyu kuma uwar kuɗi na na nan yanzu wannan ɗari biyu da yake ansa shi ma ciniki ne na ɓarna Allah bai yadda ba baka ci daɗi ba ka ci wahala to Allah ya hana duk wani algushi shi ne wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga kasuwa annabi sai ya sa hannun shi mai albarka ya nutsar a cikin kwanan kayan wani mai kayan abinci kaman shinkafa ne shikenan annabi na ciro hannun shi sai ya ga damshi manzo Allah ya ce ya za a ga damshi a a ƙasa amma ba shi a sama wai mutum saboda rashin tsoron Allah sai ya ce ya rasulullah ai asabal ma ai ruwa ne ya sami wannan kayan annabi ya ce wani irin ruwa ne za a yi bai samu na sama ba sai ya je na ƙasa annabi ya ce man gashshana falaisa minna duk wanda ya alumana algushu to bai daga cikin mu ka koyi asara a tashi ranar alkiyama amma ba ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kana tare da su a kenan to duk cinikin da zai jawo irin wannan Allah ya hana cinikin da za a ci dukiyan wani bisa banna to Allah ya hana wata dulubi a ilal hukami kuma ku tabi da kuɗi ko ku kai doya ko ku kai shinkafa buhu ko katan-katan na taliya ko kuɗi ku haɗa ku kai izuwa ga wane izuwa ga alƙali lita'akulu fariqan min amwalin nasi ba dan komi ba sai dan a ci ɓangaren dukiyar mutane haramun bil ismi da zunubi ko da ɓanna Allah ya hana haka a samu lauya wannan lauya a gaya mashi ƙarya da gaskiya ba don komi ba sai don wannan lauya ya danna ƙarya ya danna gaskiya ya ɗaura ƙarya akan gaskiya to wannan babban masifa ne kuma ana yi yau lauya ne za a same shi a ce barista lallai kaza da aka yi ba ni ne na yi ni ne kaza ni ne kaza lauyan nan zai ce kakka damu kuma lauya musulmi zai ce kakka damu ka tsaya a daidai gaba kaza ko da an je kotu kakka matsa in an nemi bayani a bakinka kawai ka ce kaza ba don komai ba don a tauye ma mai haƙƙi haƙƙinsa to wannan na cikin bala'i ranar alkiyama lauyoyi ku ji tsoron Allah duk kuma lauyan da ya yi ƙoƙari ya tsaya domin karɓan mabayin Allah haƙƙinsu ya tsaya akan gaskiya to Allah zai ba shi mafita a duniya Allah ya ba shi mafita a lahira sannan duk alƙalin da ya tsaya ya gaskiya bai tauye ma masu gaskiya gaskiya ba saboda an kawo mai kuɗi ko an kawo mai abinci ko an kawo mai doya mota guda to duk wanda ya tsaya akan gaskiyan nan to lallai shi ma Allah zai ba shi mafita to kaga Allah subhanahu wata'ala yana faɗan mana kada mu riƙa ma'ana cin dukiyan junanmu da ɓarna muna ɗaukan dukiyanmu mu kai ma hukumomi ko ‘yan sanda ko lauyoyi ko alƙalai don a tauya haƙƙin wani mai haƙƙi a ba wanda bai da gaskiya to Allah ya hana haka bil ismi da ɓanna wa antum ta'lamun al'anun kuna sane ba ku da gaskiya amma kuma ku je ku dau wani cin hanci ku bayar ku tuna fa manzon Allah na cewa la'anallahu ar-rashi wal murtashi Allah ya la'anci wanda yake karban cin hanci Allah ya la'anci mai bayarwa da mai karba da mai bayarwa duk Allah ya la'ance su kuma ba wani abu ya karya Najeriya ba ya karya mu ya ɓata Najeriya sama da cin hanci da ana yin gaskiya abin da ya kama na hukunci ko ɗan waye a hukunta shi wallahi da an samu nutsuwa da ana zattar da hukuncin gaskiya wanda ya yi abin da ba daidai ba ana kama shi a zattar mai da hukunci duk da mun zauna lafiya saboda haka alƙalai da baristoci lauyoyi a ji tsoron Allah da 'yan sanda a ji tsoron Allah da sauran hukuma wanda za a iya ba su wani abu su tauye gaskiya su ba mare gaskiya gaskiya su kwace ma mai gaskiya kuma gaskiya su ba shi ƙarya to duka a ji tsoron Allah in kun hukunci a duniya to Allah kuma na nan Najira a lahira zai fitar ma mai gaskiya da gaskiyansa to za mu tsaya a nan lokaci ya yi kuma an ce da tambaya na'am je na'am na'am daga murya fa banji na'am na'am dan shekara na'am na'am to mai tambaya na tambaya akan wai suna da mai lalura ne dan shekara goma sha takwas yana da lalura na rashin lafiya wai wannan mutumin shin ba zai iya azumi ba a iya ciyarwa kuma in za a ciyar ɗin in na fahimci tambayan ya ya kamata a yi ciyarwan ya ake ciyarwan to na farko dai ɗan shekara sha takwas in sha Allah a yanzu ya zama mukallafi ɗan shekara sha takwas yanzu ya shiga cikin awwalu ma ya jibu alal mukallafi ɗan shekara sha takwas ya balaga an buɗe mai akawun an buɗe mai ma'ana fayal in yi aiki mai kyau za a sa mai a fayal ɗin shi in yi kuskure za a sa mai a fayal ɗin shi saboda haka idan bai da lafiya Allah ya ba shi mafita ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ya ce wanda ya zama mare lafiya ba zai iya azumi ba ko matafiyi sai ya rama a wasu kwanakin daban saboda haka zai ci gaba ma'ana ya tsaya ya nemi lafiyansa har izuwa wasu kwanaki ko da an fita azumin in zai iya ya azumin to ya azumin ake so idan ba zai iya ba kuma yanayin rashin lafiyan shi ya kai ma shi ba zai iya azumi ba kwata-kwata to shi kenan sai a riskar da shi da tsari irin na tsoho ɗan shekara tamanin ka ko ga kamar jiya na ce in ka matsa ma tsoho ɗan shekara tamanin sai ya azumi ai ko ka yi ta dubu talatin kila sai dai ka ji shi a musulmi yana numfashi da kyar to idan ya ce yaya wai an ga watan nan ka ce har yanzu ana jiran sarkin musulmi ne a ba shi madara ya sha kawai sai a rika ciyarwa tsarin ciyarwa shine yadda ake son ciyarwa ana ciyarwa ne da asubayi ana ciyarwa da buɗe baki ma'ana abin da zai isa mutum ya ciye sahur da abin da zai ishe shi ya ci a buɗe baki wannan shine ake ciyarwa ma'ana safe da yamma idan an je askari a ga haka a babi wanda yake magana akan azumi to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya saka mu iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu ya saka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau Allah waɗanda suke cikin rahama ka ninka musu waɗanda ke cikin matsala ka sauƙaƙa musu in namu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ya sa mu tashi da imani muna ƙara jaddada ta'aziyyanmu ya zuwa ga shehu malam usamatu da shehu malam dogara da shehu sida hamal kaulaha da sauran al'umman annabi musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ya musu rahama yi mana Allah ya kyautata namu yadda suka rayu a Allah suka girma a Allah suka tsufa a Allah Allah ya mana arzikin haka yadda suka gama lafiya Allah ya mu gama da duniya lafiya in cikawan mu ta zo ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk